الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin muƙaddima mun ka bakin amma ba'adu mawa kwana ana. Malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, Amma ba'adu, amma bayan na yi yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala na yi salati ga farin jakada sallallahu Alaihi wasallama da iyalan gidansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da sahabban shi. Faƙadar rawaina an Aliyu bin Abi Ɗalibin, wato faƙadar rawaina haƙiƙa mun rawaito hadisi daga wajen Aliyu bin Abi Ɗalib. da Abdullahi ɗan Mas'ud wa Mu'adh ibn Jabal da Mu'adh ɗan Jabal wa Abi Darda da Abu Darda wa ibn Umar da Abdullahi ɗan Umar wa ibn Abbas da Abdullahi ɗan Abbas wa Anas ibn Malik da Anas ɗan Malik wa Abi Hurairata da Abu Huraira wa Abu Sa'id wa Abi Sa'id al-Khudri da Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum wato mun rawaito hadisi daga wajen waɗannan jigajigan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su min ƙuruƙin kathiratin daga hanyoyi waɗanda suke masu yawa bi riwayatin mutanawwi'atin da riwayoyi waɗanda suka sha bambam waɗanda suke nau'i nau'i za mu ga cewa sahabban da ya zano sun kai guda goma ko aliyu na abi talib Abdullahi ɗan Mas'ud, Mu'azu bin Jabal, Abu Darda'i, Abdullahi ɗan Umar. Mutum biyar kenan ko? Abdullahi ɗan Abbas, Anas ibn Malik, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri. Wajen mutum tara ya zanu. Wanda hadisi mutawatiri shi kuma alal akalli shine a samu mutum goma a kowace ɗabaka. idan hadisi ya zamanto cikin sahabbai an samu mutum goma wanda suka rawaito shi daga bakin annabi to ya zamanto hadisi ne mutawatiri wa ma rawahu adadun jammun yajib bi halatu ijtima'ihim 'ala al-kadhib fal mutawatir wa qaumun haddadu bi asharatin wa huwa ladayya ajwadu wal qawlu bi 12 aw 20 yufka wa 40 aw 70 وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم bal sawabu annahu kathiru wa fihi li mu'allafun nadiru wato kamar yadda Imam Suyuti ya fara a cikin alfiyarsa fi ilmi hadith wato mun rawaito daga wajen waɗannan sahabbai daga hanyoyi waɗanda suke masu yawa da riwayoyi waɗanda suke mutanabbi'at idan aka ce mutanabbi'at su ne mabambanta juna nau'i nau'i anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man hafiza ala ummati arba'ina hadisan zala ce dukkan mutumin da ya haddace hadisi arba'in akan al'ummata min amri diniha na lamarin addinin ya haddaso hadisi arba'in saboda ya fa'idantar da wannan al'ummatawa hadisan kowanne daga cikin waɗannan hadisan waɗanda suka shafi addininsu ne ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumrati al-fuqaha'i Ubangiji subhanahu wata'ala zai tashe shi ranar tashin alkiyama a cikin jama'ar faqihai waɗanda Allah ta'ala ya fahimtar da su addinin musulunci wal ulama'i da kuma malamai wato man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ba'athahu Allah faqihan aliman ubangiji subhanahu wata'ala zai tashe shi ranar tashin alkiyama yana faqihi wanda ya fahimci addini na musulunci kuma cikakken masani ne wa fi riwayati abi darda'i a cikin riwaya ta abu darda madan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an wa shahida wato zan kasance ranar tashin alkiyama game da wannan mutumin zan zamanto mai ceton shi ne kuma zan mai shaida a gaban Allah cewa wane mutumin kirki ne a shigar da shi aljanna wa fi riwayat ibn mas'udin a cikin riwaya ta abdullahi dan mas'ud ma'aiki ya ce man hafiza ala ummace arba'ina hadisan min amri diniha ƙila lahu udkhul min ayi abwabil jannati shi'ta za a ce mashi udkhulil jannata ka shiga aljanna min ayi abwabil jannati shi'ta ta kowace kafa ta aljanna kake so saboda aljanna tana da kai kafafe guda takwas za a ce mishi ya zaɓi kafar da yake so ya shiga tana shi wannan mai kafafe ne da yawa wa fi riwayat ibn umara a cikin riwaya ta abdullahi dan umar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda ya haddace wannan hadisi 40 yake amfanar da al'ummarsa da shi kutiba fi zumratil ulama'i za a rubuta sunan shi a cikin jama'ar malamai wanda Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u wa hushira fi zumrati shuhada'i za a tashe shi a cikin jama'a ta shahidai wato sitamfi wanda yake jikinsa a filin alkiyama shine sitamfi na shuhada'u da ka gan shi kaga wanda ya mutu wanda ya mutu a filin yaki malam yace wa qad ittafaqa al-huffazu ala annahu hadithun da'if wato haƙiƙa al-huffaz wato malamai mahaddata sunna ta ma'aiki hafizai sun yi ittifaki akan cewa wannan hadisi hadisi ne wanda yake da kwai kura hadisi ne mai rauni wa in kasurat turuquhu wato ko da hanyoyin sun yawa din nan yanda yake da hanyoyin nan har guda tara ko to hadisi ne wanda yake da rauni hadisi ne wanda laisa sahiha ba ingantacce ba
وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات wato haƙiƙa malamai Allah ta'ala ya ƙara yadda da su sun wallafa fi hadhal babi a cikin wannan babi kaga ba a ce ba sannafu saboda haka yake dama wa wahidul fi'la ma'al jama'a ka qawlihim sadar rijalus sa'a kamar yadda al'imamu al-hariri ya faɗa a cikin mulhatul irabi an gane da kyau yawwa wajen ridil fi'ila idama usni da lithnai ne a jami'in ka faza shuhada kamar yadda ɗan malik ya faɗa wato fi'ili in ka jingina shi zuwa ga jam'i kaga al'ulama'u jam'i ne ko jam'i ne na alif jam'i ne wanda yake taksir to babu laifi ka tsare ce wannan fi'ilin ya zamanto fi'ili ne wanda yake na mutum da sannafa fulanun kaza ko sai ka ce sannafal ulama mun gane yace amma wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wa qad sannafal ulama radiyallahu anhum fi hadha albab wato haƙiƙa malamai Allah ta'ala ya kare yadda da su sun yi rubutu a cikin wannan babi na arba'una hadisan ma la yuhsa min al-musannafat wato abin da ba za a iya kiyayo shi ba daga cikin al-musannafat rubuce-rubuce kenan fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi farkon wanda na san yayi rubutu a cikin wannan bangare a bangaren al-arba'una dinnan shine Abdullahi ibn al-Mubarak Abdullahi ibn al-Mubarak wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na musulunci Abdullahi ibn al-Mubarak malami ne kuma attajiri ne ya nemi ladabi ya ce ta'allamtul adaba na sanatan sun mata'allamtul ilma 20 sana na koyi ladabi tsawon shekara 30 ne ina neman ladabi kuma na ilimi tsawon shekara 20 sai zamanto Allah ta'ala ya albarkace shi shi ne wanda ya ce yana yin kasuwanci ne saboda malamai guda uku cikin magabata akwai waɗanda su dukiyarsu kawai saboda a taimaka malamai ne kaga al-Imam Malik karrasa hayatahu li ta'limin nas ya bayar da rayuwar shi saboda ya amfanar da mutane to abdullahi ibn mubarak dukiyar shi akwai kaso na al-imamu malik a ciki yana bayarwa zuwa ga al-imamu malik kusan mutum uku ya zana cikin malaman da suke amfanar da duniya to abdullahi ibn mubarak shine yace al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a wato isnadi din nan yana da yana daga addini ba dan isnadi ba da duk wanda ya cika ya batse da ya faɗa abin da ya ga dama to amma saboda za a ce min aina akhadta man muallimuka to sai ya zamanto an taka wa mutane birki thumma muhammad ibn aslama aqdusi sannan kuma muhammad dan aslam aqdusi al'alimur rabbani wato babban malami wanda yake rabbani idan aka ce al'alimin rabbani shi ne malamin da ya zamanto yana koyar da ƙananan littattafai kafin manya haka abdullahi ɗan abbas ya faɗa wato shi ne allazina yurabbunan nasa bi sigarin ilimin ƙaula kibari waɗanda suke koyar da mutane ƙananan littattafai kafin a je manya-manyan littattafai a cikin wata fatawarsa kamar yadda al'imamun bukhari ya kawo ce hukaba'a ulama'a hukama malamai ne walakin kunu rabbaniyi na kenan malamai ne kuma gwanaye ne a bangaren abin da ya shafi yin hukunci su ne al'ulama'ur rabbaniyun kenan wanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani sun malhassan ibn sufiyan annasa'iyu sannan kuma hassan ɗan sufiyan annasa'iyu wato wajen annasa'i za mu yi ta ganin shi a ce rawahun nasa'i ba a cewa rawahun nisa'i nunun ɗin nan wasa dai sama gare ta saboda an nasa'iyu wato nisba ce zuwa ga wani gari a cikin bagadada da ake ce mai nasa sai zamanto duk wanda ya fito daga can malami ne ya tumbaza shahararren ɗan kasuwa ne za a ce mishi an nasa'i mun gane da kyau akwai al'imamun nasa'i wanda ya shahara da wannan ku al'imamun nasa'i yana da kai suna abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i wa abubakar al-ajurriyu da kuma abubakar al-ajurriyu wa abubakar muhammad ibn ibrahim al-asfahaniyu da kuma abubakar shine muhammad dan ibrahim al-asfahani wa daraqutniyu da kuma al-imam ad-daraqutni kaga ad-daraqutni wannan ba sunan shi bane wannan wato ana jingina shi ne zuwa ga unguwar da ya zauna a cikinta a Bagdada sunanta Dara Qutb kamar yanzu a a Maradi akwai Alɗan Sofoko akwai Zariya akwai Bagalam akwai eh haka ne ko to sai a jingina mutum in dan Bagalam ne a ce mashi Bagalami to shi ma a Dara Qutb ne ya zauna ne a unguwa ana ce mata Dara Qutb a Bagdada to sai shahara da unguwar yanzu mutanen da zaka tambaya ka ce mai suna addara ƙuɗuni wanda za su gaya maka ‘yan kaɗan ne cikin wanda suka yi ta yi mururi a cikin littattafai a cikin hamsuna hadisi rawahu dara ƙuɗuni dara ƙuɗuni ya rawaito shi wani cewa zai maka ma daru ƙuɗuni eh daru ƙuɗuni zai ce maka addara ƙuɗuni sunan shi ali ibn umar abul hasan ali ibn umar addara ƙuɗuni al-hafizun nabi al-imamul kabir shi ne ɗaya daga cikin malaman da suka ci dindin ne al'imamul Bukhari, ya yi al'ilisamat wata tabbu'at, babban malami ne na hadis, a zamanin shi ya rufe ƙoha ba shi da sa'a. Da kuma al'imamul hakim, alhakim wannan cikin ilimin hadisi, wato laƙabi ne ga wanda ya kai wani mataki, wanda ya yi ihaɗa ga sunnar annabi, shi ne ake ce mishi alhakim, in kaji ana cewa shakundun. wanda ya fi shi kawai amirul mu'minina shi yasa ya zama to wanda suka samu lakabin amirul mu'minina cikin wato almuhaddithuna illa ne da kyau irin sa imam al-bukhari ne zaka ji an ce musu amirul mu'minina wa bi amirul mu'minina laqabu fil hadith zawil hadith qidaman zaman qab wato wanda ya zama shi kuma hadisi gabaki daya mai da shi cin shi ya mai da shi abincin shi da abin shan shi to sai a ce mishi amirul mu'minina kenan amma in dai hadisin ka kuci ku bamu ne bai huce ka haddace hadisi dubu ɗari ba a ce maka malam wani amma a ce maka muhaddis ba za a ce maka ba su bukhari masu hadisi miliyan da wani abu a zamanin shi da ke kasan duk wani babba baya rabuwa da mai hasada sai aka samu waɗansu daga cikin malamai suna cewa imamul bukhari don kuna kammama shi mutumin da ko alwala bai iya ba yana wani zai ga mushe ce suwa da suwa suna cewa baka iya alwala ba yace ni kin ne za a raka murna tun da iya alwala ba law shi'tu an urida alfa hadithin fil wudu'i la awradtu yace in ina so zan iya kawa hadisi dubu goma wanda yake magana akan alwala da na kawo a raka sai mu iya alwala ba ta irin alwala ce ake nufi Imam Bukhari kenan babban malami ne wa Abu Nu'aym da kuma Abu Nu'aym a cikin littafin Al-Hilya kenan wa Abu Abdurrahman As-Sulami da kuma Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id al-Malini da kuma Abu Sa'id al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari wa Abu Bakr al-Baihaqi wa khala'iqun la yusawna min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin yace da kuma wadansu bayin Allah wanda ba za a iya kiyayewa adadinsu ba daga cikin magabata da kuma waɗanda suka biyo bayansu. ina ga duba da lokaci ya tafi sai mu kwana ana a karatu na gaba za mu tashi da kan wakadis da harfullah abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik